أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حدوى أولنا مجلسي نام ميتار البركة نمكي قبات تفسير القرآن من جرمة أقرقش موضوع تربية أقوم أقرقش حسن وصي لقمان الحكيم عليه السلام ديما دنسى وأن الله سبحانه وتعالى يقام نسوة القرآن من تركي yau muna ranar asabar kuma sha shida ga watan ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau tara ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna kankantar da kai zuwa gare shi muna masu miƙa roƙonmu gare shi muna addu'a Allah maɗaukakin saki ya yi mana wannan musiba da muke ciki wannan damuwa wannan tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan damuwa da bakin ciki da cututtuka da annoba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma matanmu iyayenmu Allah ya shaka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma waɗanda suka rasu a cikinsu waɗanda suke da rai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsu albarka ya ƙara musu lafiya zurriyan mu Allah madaukakin sarki ya musu albarka shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya taimake su ya musu jagoranci ya dora su akan hanya ta daidai ya hana su aikata abin da bayi da kyau kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da za mu karanta ina jin guda biyu tambaya ta farko ta ce idan yanzu na gano uba bai da siffofin mai tarbiyyar da zai iya ba 'ya'ya ya za a yi to sai a ƙara miki tunda kamar mace ce sai a ce idan shi kuma ya gano kima ita ma uwa ba ta da tarbiyya ya zai dukkanin su sai su koma makaranta ita tarbiyya ba a gama ta har sai mutum ya koma ga Allah madaukakin sarki mun fada a farko farkon shimfiɗa da muke gabatarwa cewa babban malami al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa tuhfatul mawludi bi aqamil mawlud akwai babi da ya ware mai muhimmanci a ƙarshen littafin a inda ya batu akan tarbiyyar dan adam tun daga haihuwarsa har zuwa komawarsa ga Allah madaukakin sarki saboda haka ba a gama tarbiyya a lokacin da mahaifi ya fahimci cewa mai ɗakinsa ba ta da cikakkiyar tarbiyyar da za ta iya koyar da 'ya'yansa abin da ya waje ba a gare shi shine sa ta a makaranta ya sa ta a makarantar da yake tsammanin za a koya mata ilimi kuma za a koya mata tarbiyya sannan kuma shi ma ya ci gaba da yi sannan haka ita ma mata a lokacin ta fahimci mijinta uban 'ya'yanta yana da matsala abin da ya kamata ta riƙa yi shine ita ta ci gaba da mishi tarbiyya ai ai hadisi sahihi ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban matan quraish yace khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i quraish yace matan da suka fi albarka suka fi kirki suka fi daraja su ne mata na kirki na ƙuraishawa annabi sallama da ya tashi sai ya ce ne sai ya ce ar'ahu lil ba'li fi zati malihi sannan wa ahnahu lil waladi su suka fi kula da miji su kula da dukiyarsa sannan kuma su kula da shi shi kan shi mijin saboda kamata na tarbiyyar mazajensu idan mijinki kazami ne zaki iya gyara shi ya dawo ya zama mai tsafta idan mijinki yana fita fira baya zama a cikin gida kina da hanyoyi da yawa waɗanda malamai sun yi batunsu da za ki hana shi fita wajen nan ki zaunar da shi a gida idan mijinki ya kasance zagi yake yi yana a shari'a to akwai hanyoyin da za ki bi na dabara domin ki ga kin magance mishi waɗannan matsalolin ya daina yin su so daga mace tana tarbiyyar mijinta haka namiji ma yana tarbiyyar matarsa sannan ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce wa ahnahu lil waladi sannan kuma su suka fi su suka fi tausaya ma yaro su suka fi tausaya ma yaro sun fi iya tarbiyya to kaga ashe mun lura da wannan hadisin annabi su sama yana nuna mana cewa mace a gida to tana kula da 'ya'yanta kuma ba shi ba su kaɗai ba har da mijinta ma tana kula da tarbiyyarsa to haka shi ma kuma mai gida an ɗora masa haka saboda haka tarbiyya ana koyanta ba haihuwan mutum ake yi da tarbiyya ba shi yasa ai ake gabatar da waɗannan ire-iren waɗannan darussa saboda ka a koma makaranta da izinin Allah za a ƙaru kuma za a canza kuma za a fita daga yanayin da ake ciki mara kyau ma damar an kyautata niyya kuma an tsaya da gaske ake yin abin Allah madaukakin sarki ya taimake mu mai tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin wanda ya yi sakaci baya yin wasu daga cikin sallolin farilla har na tsawon lokaci kuma bai san adadin abin da bai sallata ba shin zai rama su ne ko koya zai yi to malaman mu malaman fiqhu suna da maganganu alal aqall guda biyu a game da wannan wasu malamai suna ganin cewa sai ya rama su kamar mazhabin malikiya da ma wasu mazhabobin su sun tafi akan duk adadin sallar da ake bin mutum to sai ya rama kuma ta kowace fuska ce ya rasa wannan sallar daidai ne sakaci ya yi a'a bacci ne ya kwashe shi bai yi sallar ba a'a wani abu mai kama da wannan ne su suna ganin dole mutum shi ya rama al-imam ibn abdul barri rahmatullahi alaihi a cikin littafansa guda biyu da at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma littafin sa al-istizkar dukkanin su sharhi na muwatta na al-imam malik rahmatullahi alaihi yayi batutuwa masu tsawo kuma yayi raddi ga waɗanda suke ganin cewa ba za a rama sallah ba in ba an yi bacci bane ko in an manta wato me sakaci ba zai rama sallah ba to suka kawo cewa wajibi ne mutum ya rama ya abin da ke kan shi ci bashi ne Allah madaukakin sarki ya ci na ba Allah madaukakin sarki sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dainullahi haqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a biya a gefe guda akwai magana ta biyu ita ce waɗanda suke ganin cewa ba za a rama sallah ba sai dalilai biyu in su suka jawo ba a yi sallar ba dalili na farko shine bacci dalili na biyu mantuwa suka kafa hujja da hadisi wanda muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim sun fitar da shi dukkanin su madarsa ne ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata dhakaraha la kafarata laha illa dhalik mutumin da ya bacci ko kuma ya manta bai yi sallah ba to abin da ke kansa shine ya sallaci wannan sallar lokacin da ya farka ko kuma lokacin da ya tuno annabi su sama da ya jawo wannan hadisin shi ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala da yake cewa a cikin suratu taha uzkur rabbaka idza nasit ka tuna ubangijinka ka ambace shi a lokacin da in ka manta sai suka ce to da wannan hadisin illoli guda biyu su kadai ne suke sa a rama sallah to waɗannan su ne maganganu guda biyu da malamai suke da su cikin malaman da suka goyi bayan waccan mazhabar wannan mazhabar ta biyu akwai al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin sa al-Muhalla bil Athar haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawansa da wasu malamai na wannan zamanin su suna ganin ba za a rama sallah ba amma mu muna rinjaye da cewa mutum ya rama mutum ya rama sallah shine yafi kwanciya shine yafi ihtiyati mutum ya rama sannan kuma yadda malaman malikiya suka ce a rama shine salla adadan la yabqa ma'ahu shakkun kamar yadda al'alamatul akhbari malikul asgar kamar yadda suke ce masa yayi bayani a cikin karamin littafin su mukhtasaru al-akhbari cewa mutum ya sallaci abin da yake ganin har shakka za ta fita a cikin zuciyarsa yi kwanaki baya sallah kuma suka ce yayi to ya rama sallolin bayan ya yi ta sallolin da har yana ganin a zuciyar shi cewa yanzu baya jin akwai wata sallah da ake bin sa sannan kuma ya yawaita istighfari a wajen Allah madaukakin sarki sannan ya yawaita nafilfili saboda wancan sakacin da yayi Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tsara wannan wajibi wanda shine wajibi mafi girma da ya rage mana a wannan zamani da muke yi Allah kuma ya kaddara mana lokacin da zamu ga mun dawo muna haduwa mai salloli ga baki daya a masallatai Allah ya dauke mana wannan jarabawa da wannan musiba yan uwa masu albarka wannan shine majalisun mu na sha biyar a waɗannan darussa da muke gabatar da su a ƙarƙashin hasken wasiyoyin luqmanul hakim alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya dunkula mana su a cikin sura da ya aka kira ta da sunansa wato suratul luqman a jiya mun yi batu muna batu akan ka'ida ta uku cewa shukur min asbabin najah fi tarbiya cewa godiyar Allah tana ɗaya daga cikin sabubban cin nasara a tarbiyya ba a cin nasara a tarbiyya ma damar mai tarbiyya bai kasance mai godiyar Allah ba godiyar Allah ta cewa da ya bashi wannan ɗan ko ya bashi waɗannan ‘ya'yan ‘ya'ya ni'ima ne daga Allah madaukakin sarki ya wajaba kuma a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'ima sannan da sauran ni'imomi waɗanda suke gewaye da bayin Allah ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta ƙasansu ta samansu ko ina ni'imar Allah ne ke kewaye da mu so da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin haka muna kawo wasu maganganu na magabata na ƙwarai a game da yadda suka fahimci abin da ake ce ma godiyar Allah da kuma yadda ake yin ta mun kama ganganu goma sha ɗaya a jiya da izinin Allah za mu tashi maganar babban malami al'imam abu harun almajirin al'imam abu hazim salamatu ibn dinar rahmatullahi alaihi ɗaya daga cin manya-manyan malamai tabi'ai yana ɗaya daga cin tabi'ai waɗanda suke matsakaita ko kuma a ce ƙananan tabi'ai ya rasu wajen shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to almajirinsa abu harun ya ce da khaltu ala abi hazimin na shiga wajen babban malaminmu abu hazim shine salamatu ibn dinar rahmatullahi alaihi fa qultu yarhamukallah shi na ce ala gafarta mala ma shukrul ainai me godiyar idanuwa guda biyu waɗannan idanuwan guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da alkarimata alkarimatan haka manzon Allah sama ya kira idanuwa guda biyu wato masu daraja masu baiwa masu kyauta masu girma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha Allahu ya kawo hadisi kudusi manzon Allah su sama ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce man akhastu minhu karimataihi fa sabara duk mutumin da na karɓe masa ababansa guda biyu masu daraja waɗannan gaɓoɓi wato idanuwa fa sabara sai ya jure to sai an Allah maɗaukakin sarki ya ce awwattu lahu bihimal jannata abinda zan saka masa da shi shine aljanna zan ba shi aljanna saboda mutumin da Allah madaukakin sarki ya karbi idanuwansa guda biyu ya jure ya karbi wannan jarabawar a matsayin jarabawa daga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki sakamakon da zai masa shine shigar da shi aljanna shi yasa malaman mu suka yi rubuce rubuce akan makafi da aka samu tun daga annabawan Allah al-Imam Ibn Qutaybah ad-Dinwari ya kawo a ɗaya daga cikin littafansa ya kawo sunayen makafi ma'annabawa haka al'imamu ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi shi ma ya kawo a cikin littafin a cikin ɗaya daga cikin littafansa ya ambaci makafi sannan kuma aka zo aka samu babban malami ɗaya daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sakacokan akan makafi da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da makafi to shine shi abu hazim almajirinsa abu harun yake tambaye su cewa ma shi kuru la'ainai mutumin da Allah ya bashi da idanuwansa guda biyu to ya zai ya gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi manya-manya guda biyu dan uwa wata rana kawai kana zaune ka kulle idanka a cikin haske na sakwanni bayan ka buɗe bayan ka rufe idanka to ka buɗe sai ka tsaya kai ma kanka nazari wace irin rayuwa kai a lokacin da ka kulle idanuwan nan naka guda biyu ya kaga duniya ta zama maka sannan ka kalli makafi da suke rayuwa su kuma ka tuno su ya suke rayuwa ya suke rayuwa ya suke ji a cikin zuciyarsu da Allah madaukakin sarki ya karbe wannan ni'imar mai girma da ya musu wannan babban abu ne to shine ya tambaye shi ya zai ya gode ma Allah a game da waɗannan ni'imomi na idanuwa قال إذا رأيت بهما خيرا أذعته yace idan ka ga alheri da idanuwan naka guda biyu to ka yada ka buɗe wayarka ka kalli wani rubutu da aka ko ka kalli wani bidiyo wanda yake mai ma'ana bidiyon da zai shiryar ba zai batar ba bidiyon da zai nusantar ba zai nisantar ba bidiyon da zai jawo mutane zuwa ga Allah ba zai nisantar da su ga Allah maɗaukakin sarki ba bidiyon da zai yada alkhairi a tsakanin al'umma ba wanda zai yada sharri ba to a za'atahu ka yada wannan alheri duk alherin da ka gani da idanka ka karanta alkur'ani mai girma ka fahimci wata aya ka karanta wani tafsiri ka fahimci bayanin wasu malamai magabata a game da wannan aya ka karanta sunnan manzo Allah sama hadisin sa a cikin littafai ka karanta wata mas'ala ta fiqh ka karanta wata mas'ala ta suluki ko ka karanta wata mas'ala ta ilimi da mutane za su karu da ita to aza'atahu babu laifi ka yada wannan alkhairin da ka karanta wanda ka gani da idanka amma wa idan ra'aita sharran satartahu idan ko sharri ka gani ka rufe asiri shi yasa babu alkhairi duk bidiyon da ka gani ko wani hoto ko wani rubutu da aka yi kawai shi kenan sai ka cilla kai ba a'a wannan baya cikin ɗabi'a ta musulmai baya cikin ladubba na mu'amala da yaɗa labari wannan yana cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi Allah yana zargin mutanen da da sun ga wani abu da ya shafi al'umma abin da ya zama mai mahimmanci abin da ya shafi tsaron al'umma ko kuma ya shafi firgici da tsoro da ake ciki kamar waɗannan cututtukan da ake wannan annoba da ake ciki to Allah ya zargi masu yaɗawa babu alkhairi a ciki ka ga wani bidiyo an ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza to baya halarta a gare ka ya kai dan uwa ka gaggauta yaɗa wannan bidiyo ma damar baka tsaya kai ma kanka karatun tanasu cewa wace fa'ida wannan bidiyon zai haifar a cikin al'umma ba haka in wani rubutu ne kakka yaɗa shi har sai ka tsaya kai bincike ko ka tura ma masana ko wani masani da ka yadda da shi ya baka shawara shin ya halasta ko ya cancanta ka yaɗa wannan abu sannan ka yaɗa domin kullum idan ana cikin fitina a cikin abin da ke yada fitina to akwai magana da baki suna faɗi a waƙe mewa mai hikima yana cewa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi innal bala'a muwakkalun bil mantiqi kullum bala'i an jibinta shi ne yana yaduwa ne ta hanyar surutu magana magana ababen da aka kalla da ababen da aka ji da ababen da aka faɗi da baki wannan abubuwan ba abin da ke rura wutar fitina da bala'i da annoba kamar su saboda haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah a game da yada irin waɗannan labarukan waɗanda ba su da amfani a cikin mutane qultu abu harun ya ce sai na sake tambayar malamin mu abu hazim fa ma shukrul uznai to menene ya ake gode ma Allah madaukakin sarki da kunnuwa kunnuwa da Allah maɗaukacin sarki ya ba mutum ya ji abubuwa da su ya ji alkhairi da su to ya zai ya gode ma Allah dan uwa ka toshe ka wata rana ko kuma in ka taɓa yin ciwon kunne kunnuwanka suka toshe ya ka taɓa ji ya ka taɓa ji sannan an taɓa maka wankin kunne kafin a maka wankin kunnen nan ya ka ji bayan an maka kunna wankin kunnen nan kuma ya kunnen ka ya koma a tsaya sannan kuma ka kalli maka kurane da suke kusa da kai ya suke rayuwa ya rayuwarsu take a ce za a yi magana ba za su ji ba a kunna latifika mai kara ba za su ji ba in sun zo tsallaka titi sai dai su kalla da idansu kowane irin wani aka musu ba za su ji ba to kai ko Allah ya baka kunnuwa sai ka zo ka ɗauki abubuwa ka rika sawa marasa alkhairi wani zai wuni ya sa iyafon a cikin kunnen shi ba abin da yake ji shi waƙoƙi dididim dididim dididim su tafi shi ma kwakwalwarsa tasiri shi ma zuciyarsa tasiri sannan kuma su toshe masa kunnuwansa domin babu yadda za a yi ka haɗa sauraron kiɗe-kiɗe da sauraron alƙur'ani ba su haɗuwa a waje ɗaya Allah shirye mu to shine ya tambaye shi qala sai ce idza sami'ta bihi ma khairan hafiztahu idan ka ji alheri da kunnuwanka ka haddace wa idza sami'ta bihi ma sharran nasitahu idan kuma ka ji sharri da kunnuwanka guda biyu to kai kokari ka mantar da kanka haka yada haka yada wannan sharrin qultu fa ma shukru li yadaini abu harun yace na ta sake tambayan malamin mu abu hazim to mecece godiyar hannuwa guda biyu qala la ta'khudh bihi ma ma laysa lahuma wala tamna haqqan lillahi fihima kakka sake sai ya ce godiyar Allah da hannuwanka kakka sake ka ɗauki abin da ba naka ba duk abin da ka san ba hakkinka ba ne to kakka ɗauka da hannunka in na taɓawa ne kakka taɓa abin da ka san ba naka ba ne Allah maɗaukakin sarki bai halasta maka ka taɓa wannan abin ba balle haka ɗauka balle haka mai da shi mulkinka in a gwamnati kake haka haka idan kai kana rayuwa ce a matsayin kai ba gwamnati ba ne ko kai ba jagora ba ne kai ba shugaba ba ne ka ɗauki abin da ba naka ba da hannunka sannan kuma abin da yake na alkhairi ne wanda Allah ya damƙa shi a hannunka a matsayinka na wakilin Allah madaukakin sarki mai dukiya to abin da ake bukata shine shi kuma sai ka bada shi zuwa inda ya cancanta ka bada shi dukiya da Allah ya baka ka damƙe ta a hannunka to ka sake ta zuwa ga waɗanda ya cancanta a basu tambaya ta uku ya tambaye shi game da idanuwa ya ake gode ma Allah da su ya tambaye shi kunnuwa ya ake gode ma Allah da su sannan ya tambaye shi game da hannuwa ya ake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da su qultu abu harun ya sake cewa fama shukrul batan to mecece godiyar Allah da ciki ciki da Allah madaukakin sarki ya ba mutum qala an yakuna asfalahu sabrun wa a'lahu ilmun yace abinda ake bukata da cikin ka shine ya kasance kasansa akwai juriya juriya ka yadda wata rana ka riƙa ma Allah maɗaukakin sarki azumi yana cikin juriya sannan ka yadda ka taya bayan Allah waɗanda ba su san halin ba su samun cin abinci su ƙoshi ka taya su wata rana kai ma ka jiya suke ji wanda yana daga cin fa'idojin azumi ina cikin fa'idojin azumi da malamai suka ambata al-maqasidu al-maqasidu al-ijtima'iyya cewa mawadata waɗanda suke cin abinci teburi guda akwai wanda yanzu idan za a yi buɗe bakin nan ko ba buɗe baki ba misali a ce ba azumi ake ba to sai an cika mishi teburi da nau'ukan abinci wani sai ya samu abinci kala goma sha biyar wani ma fiye da haka kowanne ya ɗiɗɗiba ya ɗiɗɗiba ya ci wani kuma yana nan bai samu koda ɗaya a cikin waɗannan kashe guda goma sha biyar ɗin ba to ka riƙa jin abin da suke ji yana cikin juriya ciki yana cikin kuma godiyar da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala a game da ciki da ya baka sannan wa alahu wa alahu ilmun sannan kuma saman cikin kai kasance ka ci kashi da ilimi ka koyi ilimi ai shine abin da bahaushe yake faɗa a cikin karin magana su ne hikima yake cewa ba an yi ciki kai bane don tuwo ba dan tuwo kawai aka yi ciki ba ba a ce kawai a cika ciki ba duk da shi ba haushe yana nufin cikin ka ya zama kana ɓoye wasu sirrura a cikinsa ba komai bane ake yaɗawa baya cikin hikima ta rayuwa baya cikin hikima ta zamantakewa ka zama kai komai za ka iya bayyana shi ba ka da sirri haka ba haushe yake nufi to a shar'ance ilimi ya kasance ya cika cikinka ka kamar yadda al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi ke cewa batni wi'a'un lahu la batn sunduqi ke cewa inni ma haythu ma yammamtu ahmiluhu in kuntu fi as-suq kana al-ilm fi as-suq in kuntu fi al-bayt kana al-bayt kana al-ilm fi al-bayt batni wi'a'un lahu la batn sunduqi yana cewa ni ilimi na duk inda na tafi tare da shi niki ilimi na ba a ba a kwati yake ba ba a ili ba na tara kawai littafai ba ne kawai na zan kame su a ɗaki a duk inda zan tafi ina tafiya da ilimi na wannan limamu shafi'i rahmatullahi alai yana nuna mana mahimmancin haddar ilimi to nan ma sai gashi al-imamu abu hazim salama ibn dinar rahmatullahi alai yana nuna mana cewa daga cikin godiyar Allah madaukakin sarki da mutum zai yi sakamakon ni'ima ta ciki da ya bashi ya zuba ilimi a cikin wannan cikin nasa قلت abu harun ya sake cewa na tambayi malamin mu abu hazim fa ma shukrul farji to me ce ce godiyar Allah da al'aurar da mutum ya Allah ya ba mutum al'aura ni'ima ce domin da ita ake samun ƴaƴa tana ɗaya daga cikin alat da suke sa ake amfani da su domin samar da ƴaƴa kawai da ya kawo nan wajen sai ce qala Allah ta'ala sai ya kafa masa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah madaukakin sarki yayi waɗannan batutuwan a surori guda biyu ɗaya a cikin suratul mu'minuna ɗaya kuma a cikin suratul ma'arij Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun daga cikin sufofin bayan Allah masu imani su ne suka kasance masu tsara al'aurorinsu ba sa yin amfani da al'aurarsu a inda Allah bai ce su yi amfani da shi ba ina Allah ya ce su yi amfani da al'aurarsu sai ce illa ala azwajihim sai ga matansu da suka aura suka ba da sadakinsu aka kuma ɗaura aure aka shaida aw ma malakat aymanuhum ko kuma a cikin abin da hannayensu suka mallaka na bayi ku yangi a lokacin da ake da bayin ku yangi fa innahum ghayru malumin أنا فإنهم في ذلك المذكور غير ملومين do lallai su mummunai ba a zargin su akan wannan aka ga mutum da matar shi ba za a zarge shi ba a lokacin da ake da bayi idan aka ga mutum da kuyangarsa ba za a zarge shi ba shi yasa manzo Allah sun yace yace yace ala rislukuma innaha safiyya manzo sun yace musu safiyya ce ku dakata ku zo ku zo ku zo safiyya ce sahabbai guda biyu mutanen Madina suka zo wucewa suka ga manzo Allah sama tsaye da wata mace a bakin masallaci manzo Allah sama kuma yana itikafi a watan Ramadan shikenan sai suka yi irin shauri din nan ba mu gani ba ko kuma idan ya mana ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ka taimaki dan uwanka kar ka bari ya zarge ka duk abin da ka san dan uwanka zai iya bude kofar zargi ya shiga wuta ta sanadiyar ka to ka taimake shi kai yayi manzo sama ya ce ala risliku ba ku zo manzo sun ce innaha safiyatu safiya ce matata ga ta nan matata ce safiya ga ta nan ba wata bace safiya ce matata ku gane shikenan suka ce subhanallah kace subhanallah ya ma'aikin Allah ya za ya zame wannan tunanin mummuna da kai mana shi sai man sun ce inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dami fa akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra ce shedan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikinsa wallahi ina gudun kada shedan ya je ya jefa sharri a cikin zukatanku ku je ku halaka in kun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin zargin kowa zai zama yana da sauki amma zargin manzo Allah sama wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dhalikum kana inda Allah azima mutum ya zargi manzon sama ya cutar da shi ba karamin bala'i ya ja kan shi to saboda haka waɗannan godiyar Allah da al'auran mutum ita ce kada mutum ya amfani da al'aurarsa sai inda Allah maɗaukakin sarki ya keɓe ya ce babu laifi mutum ya amfani da wannan al'aurar tasa in yi haka to faƙad adda shukura alfarj ya gabatar ya aiwatar da godiyar da aka ɗora masa ta al'aurarsa قال سي أبو هارون يتي قلت نتي فأنت الشاكر حق الشكر كاي على غابة تمالا أشي كي كي كي نيمي قسير قوديا غا الله مدوكة شركي kai ne mai gode ma Allah da gaske waɗannan gaɓoɓin baka ɗauke su a matsayin wasu ababe da za su tafi haka nan ba a'a ka san abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka kayi da su saboda ka kowace ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya maka ana buƙatar ka ci gajiyar wannan ni'imar a cikin cin gajiyar ta ka aiwatar da godiyar Allah subhanahu wata'ala da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka to shi kenan sai ka zama cikin ashakirun waɗanda Allah madaukakin sarki yake son su kuma Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin littafin sa mai sarki gaba ta gaba da ke da alaka da wannan ka'ida ta godiyar Allah domin samun cin nasarar tarbiyya nau'ukan godiya anwa'u shukr nau'ukan godiya da ake da su kamar yadda muka gani a maganar da al'imam abu hajim salamatu bin dina rahmatullahi alaihi yayi lallai za mu fahimci cewa ni'ima godiya kai tana sabawa ga gudun irin ni'imar da aka yi godiya tana sabawa tana kasancewa ne gwaggwadon irin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi kowace ni'ima akwai irin godiyar da ake son bawa ya haifar sakamakon wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa mun ga godiyar idanuwa mun ga godiyar kunnuwa mun ga godiyar hannuwa mun ga godiyar mun ga godiyar a ciki mun ga godiyar kuma al'aura to haka kowace gaba akwai godiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada bawa ya yi a sakamakon wannan ni'imar da ya masa ko ni'ima ce ta jiki ko ni'ima ce ta abinci ko ni'ima ce ta iska ko ni'ima ta gida ko ni'ima ta mata ko ni'ima ta 'ya'ya ko ni'ima ta mota ko ni'ima ta wani abin hawa da makamantansu ko ni'ima ta mukami ko ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta dukiya dukkan kowace ni'ima akwai irin godiyar da ake buƙatar a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala a game da ita abu na farko itiqadu anna Allah ta'ala qad an'ama fa akthara wa ajzala daga cikin nau'ukan godiya da za a ma Allah kudirtawa a zuciya cewa lallai Allah madaukakin sarki ya ni'imomi kowane irin hali kake ciki ya kai dan uwa ka tuno da cewa akwai ni'imar da Allah madaukakin sarki ya baka da ita Allah bai zare maka ni'imomi ga baki dai baka ce kai ga kanan kana rayuwa kamar yadda wal iyazu billah zaka ji suna cewa su rakiya suka su musulmi ya buɗe baki ya faɗi wannan magana ya kamata musulmi ya yi makan shi faɗa ya ce wai shi rakiya ya zo yi duniya karakowa karakowa wanda samar da kai ma kawai ni'ima ce a samar da kai ka zama ɗan adam ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai baka matsayin kwaɗo kai ta ihu a ruwa ko ka zama badiddiki ko ba a ruwa kake ba ka fito kai ta damun jama'a tsakaninka da yara sai jifa da Allah ga dama sai yi ka haka ko yi ka kare duk inda ka ji yara su jefe ka kana haushi amma sai Allah madaukakin sarki allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah ya kera ka a matsayin dan adam هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألا شيء نبتليه من سنيا شيئا أدم أمت النعمة نبتليه منا جرباش ومك سنيا شيء ميجيكم ميجين سنكم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أكباش شريعة أكو أكباش آلات aka sa mishi na'urorin da zai yi amfani da su domin sanin shari'a da ɗaukar ilimi to Allah ya ni'ima abu na farko kenan godiya nau'in godiya na farko kenan ka ji a ranka ka kudirta ya zama aqidarka cewa wallahi ma khalauta min ni'mati baka kubuta daga wata ni'ima ba anta ta'ishu fi kanifi ni'amillahi ta'ala kullun kana rayuwa ne a cikin a cikin farfajiya ta ni'imar Allah madaukakin sarki kuma Allah wa ajizala Allah madaukakin sarki fa aktara ya yawaita wannan ni'imar sannan wa ajizala kuma Allah ya gwaba bata wannan ni'imar ni'ima ce gwaba wa anna kullama bina min ni'amihi fa minhu la min ahadin min khalqihi sannan mu kudirta ya zama aqidar mu aqidar mu cewa duk wata ni'ima to daga Allah take ba wani daga cikin bayi bane ya mana ita wa ma bikum min ni'matin fa min Allah haka Allah ta'ala ya ce duk wata ni'imar da kuka tsinci kanku a cikin ta to fa min Allah daga Allah take iyaka Allah madaukakin sarki yana sanya mu abubuwa sababba kowane abu yana da sababi li kulli qadrin sababun kowace kaddara kowane hukunci na Allah to yana da sababi wa anna kulla dhalika fadlun minhu wa imtinanun kuma mu kudirta a zuciyarmu cewa me duka Allah ya mana wannan ne a matsayin falala me falala abinda ba bashi bane abinda ba dole bane a maka shine ake ce mishi fadlun shine falala abinda kai ba ba za ka ce tilas sai an maka ba shi yasa mai hikma yake cewa malil ibadi alaihi haqqun wajibu ai bayi ba su da wani haƙƙi na tilas a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana yi ne fadlan minhu yana yi ne a matsayin falala ba wai wani abu bane da zamu ce dole sai ya mana wamtinanun kuma yana mana haka ne a matsayin baiwa wa inna wa in ijtahadna lam nu'addi shukraha sannan mu ji a ran mu cewa wallahi duk kokarin da zamu yi ba zamu iya gode ma Allah ba yi mana shi yasa shi yasa al-imamu al-imamu al-imamu al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aka ce makwabcin shi baya cin wani abu da ake ce mishi faluzaj faluzaj ya kama da alkaki domin shi kan shi al-imamu al-Hasan al-Basri ya ce lubabul bur ya ce ya ce ce ce ya ce ce ya ce ce bi bi khalisin nahl ya ce lubabul bur ya ce gari da ake sawa gari na na alkama wanda ake yaryada masa wanda ake yaryada masa ake yaryada masa zuma sai ya ce ai ai la yunkiruhu illa ahmaq shi ba wanda ce bai zai ce bai ci cewa ba aka ce ai makwabcin shi baya ci sai ya ce ya lahu min ahmaq hal adda shukra al-ma'i al-barid yace wawa ne shi yace ku tambaye shi da yake ta shan ruwan sanyi in yi azumi ya taba gode ma Allah da wannan ruwan sai ya ce ba zai sha ruwa ba وما بكم بنعمة فمن الله سنم ذاك يقولي مع الله سنم ولم نقدرها حق قدرها sannan duk yadda muke son mu ba wannan ni'imar ta Allah madaukakin sarki matsayin ta wallahi ba za mu iya ba da za a ce yanzu mutum ya biya mutum ya biya kawai ni'imar hanci iskar da yake shaka da hanci lafiyayye iska sannan kuma ya fitar da mummuna wacce idan ya kulla ɗaki ba zai samun mai sabuwa mai kyau ba zai mutu sai ya ce sai ya biya ta wallahi ba zai iya biya ba so daga abu na farko kenan kudirta cewa Allah ya mana ni'imomi ni'imomin nan kuma mutajayida mutakafira sannan la tu'addu wa la tuhsa ba su da iyaka sannan duk yadda muka yi duk kokarin mu ba za mu iya ada'u shukriha ba ba za mu iya cewa mun gode ma Allah da su ba ba za mu iya ba kai ni'imar iyaye kawai ya za ka gode ma Allah game da ni'imar iyaye a ce ga babanka ga mamarka su ne ta sanadiyar su aka haife ka hanya ta halal wannan kawai ta ishe ka a matsayin ni'ima ka fito ba a zargin ka in za a naɗa kaliman ba za a bincika ba in za a naɗa ka in za a baka aure ba za a yi bincike ba in za a yi wani abin arziki ba za a yi bincike a ce ba a fasan baban shi ba ka babanka an san shi wannan ni'ima ce ba karama ba to yaushe za ka iya gode ma Allah madaukakin sarki game da ita wannan nau'i na farko kenan shine za mu iya kiransa da ashukuru li'tiqadi ashukuru li'tiqadi wato godiya ta aqida a cikin zuciyarmu mu kudurta haka ya zauna mana a cikin zuciya kuma kullum mu rika tuno haka kan mu rika kallon kullum musibu kan mu rika kallon bala'o'i kan mu rika kallon fitinoni a'a mu rika kallon wasu ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana wannan tabbas yanzu ana wannan annobar a wasu garuruwa ana wannan annobar wasu kuma ana nan ana ta musu ruwan sama wasu sun yi nisa da zuwa gonaki wanda suke samun dama su fita ana ruwan sama a wasu garuruwa sannan wasu garuruwan akwai wutar lantarki zafin bai haɗe ma mutane zafi sama zafi ƙasa zafi gabas zafi yamma zafi kudu ba akwai wutar lantarki a wasu wajajen to kallon waɗannan ni'imomin yan uwa sannan wasu garuruwan suna samun gudunmuwa talakawa masu kuɗi suna ba su gudunmuwa ana taimako akwai alayuka akwai unguwanni ba a haɗa an zama ɗaya ba in kana kallon talabijin za ka ga hatta ƙungiyoyin addini sun tashi kan jiki kan ƙarfi suna taimaka ma talakawa ana aikawa da abinci ana aikawa da kayan haɗin abincin wasu ma har da kuɗaɗe ana raba ma talakawa to mu kalli waɗannan ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya mana Allah madaukakin sarki bai ban mu a kulla ba to wannan kenan mu kudurta wannan a zuciya abu na biyu nau'i na biyu shine as-sana'u 'ala Allah ta'ala wa hamduhu 'ala tilka ni'mati wannan sai mu kira ta da ash-shukru ash-shukru ash-shukru ash-shukru al-mantiqi ash-shukru al-mantiqi ya zama muna yaban Allah madaukakin sarki muna gode mishi muna ma Allah madaukakin sarki kirari akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana mu rika faɗi da baki wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan mu rika yaban Allah madaukakin sarki mu saba ma kanmu da hamdala annabi sallallahu alaihi wasallam kowane yanayi ya tsinci kansa godiya yaban Allah yake ya shiga damuwa sai a ce alhamdulillah ala kulli hal yana cikin ni'ima mai daɗi sai ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat wani abu na tashin hankali ko na bacin rai ko na sosuwar zuciya ya same ka wani ya tambaye ka ya yanayi ce alhamdulillah ala kulli hal shi ke ya halin da ake ciki alhamdulillah ala kulli hal akwai damuwa kenan amma wannan damuwa bata sa ka ka rasa imanin ka ba sannan bata sa ka fita daga haddi na ladabi ga Allah madaukakin sarki ba to mu saba ma kanmu da wannan abu na uku al-ijtihadu fi iqamati ta'atihi biha wannan sai zama shine abin nan mu kira shi da ash-shukr al-jawarihi godiya da gabobi ya zama duk lokacin da ka samu wata ni'ima daga Allah to yi kokari yi kokari ka haifar da wata godiya ga Allah madaukakin sarki me yasa malaman mu suka karfafi abin da suke ce mishi suke ce mishi zakatul malil mustafad zakatul malil mustafad mutum ya fitar da zakkarsa misali da azumin nan waɗanda suke fitar da zakka da azumi misali ya fitar da zakkashi yana da miliyan arba'in sai ya fitar da miliyan ɗaya ya gama fitar da zakan nan tashi tsab bayan kwanaki kila ko sati daya kai kuma sai ga wasu kuɗi maɗuɗin kuɗi sun shigo cikin akawuntinsa na wata tsohuwar kwangilar da ya yi a wata gwamnati da ta gabata an gama bincike an da an biya shi kuɗin shi to sai wasu malaman mu suka ce wajibi ne ya fitar da zakka a cikin wannan dukiya wasu kuma suka ce a'a abin da ake bukata ya ɗibi wani abu ya sadaka to kowace magana ka ɗauka daga cikin waɗannan maganganun guda biyu tana da fuskan tana da fuskarta tana da fuskarta ka kuma ba a kyale shi haka nan ba kuɗi ya samu daga Allah kyauta daga Allah ya ma manta kila da su sai waɗancan suka ce dole sai ya fitar musu da zakka su kuma waɗannan suka ce a abin da ake bukata shine an so a gare shi ba a tilasta masa ba ya ɗibi wani abu daga cikin zakka wannan dukiyar ya bada nan ya zama kamar mai rikazi ne mai rikazi shine mutumin da ya je sama yana da wata tsoho yana da wata gonarsa tsohuwar gona kawai ran nan yana yana yana yana yana ana noma kawai kwas kwas kwas sai sai aka ji fatanya na taba wani abu kamar karfa karfe ana haka hako sai aka ga ashe tukunya ce ta dalama ko kuma irin tsofaffin tukwanen nan na ƙasa kawai ana budewa sai aka aka hako can aka hako ko sai aka ga silalla ne ba silalla na kwandala ba silalla na gwal kawai gwal ne ga yanan tsabagen sa yana kyalli can can tsofaffin mutanen da suka boye to nashi wa fi rikazil khumus Allah ne ba shi kyauta yanzu abin da zai yi shine kawai sai ya kasa gida hudu gida biyar afwan hudu nashi ne ɗaya kuma ya sadaka da shi irin mutanen da ake ba zakka irin shi ake irin su ake ba to kaga wannan yana cikin me alil shihadu fi iqamati ta'atihi biha lokacin da Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima to ka tashi ka aiwatar da wata da'a ga Allah madaukakin sarki da wannan ni'imar da Allah ya maka in ni'ima ce ta dukiya ka bada in ni'ima ce ta ilimi ka bada idan ni'ima ce ta ƙarfi ka yi wani abu na alkhairi da dukiyarka matasa yan uwa Allah zai tambaye ku a game da ƙarfi da Allah madaukakin sarki ya baku wani zaka ga ana azumin ne yadda ka san dan doki kamar ya sha habbatu ramadan in kun tuno da ita ƙwayar ramadan kamar ita ya sha haka zaka gan shi da ƙarfi amma kuma sallah sallolin nan sai su gagare shi ya tashi ya je ya samu ya je ya sallah ba zai yi ba Allah shirye mu sannan nau'in godiya na hudu shi ma ya kama da wancan takkul isyani biha kada Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima kuma ka saba ma Allah da ita yan uwa waccan ce ko a ce tau'aminta ce wato tagwayenta ce ba'a da da ma'asiya dama kishiyoyin juna ne da'a aikata abin da Allah ke so ma'asiya aikata abin da Allah baya so to a bar abin da Allah bai so a aikata abin da Allah yake so an yi an samar da fakafakai guda biyu an samu tarkul ma'asiya an samu iqamatu ta'a ko fi'lu ta'a to ai wannan in mutum yi wannan duk wata ni'ima da Allah ya ma mutum to kada ya haifar da wata da wani sabo da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ma ina amfanin dukiyar da mutum zai je ya cace da ita ina amfanin dukiyar da mutum zai je ya sha giya ina amfanin dukiyar da mutum zai je sha wiwi ina amfanin dukiyar da mutum zai je sha sigari ya cinna ma sa wuta ina amfanin dukiyar da mutum zai je gidan dambe ya rika manna ma karuwai kuɗi ina amfanin dukiyar da mutum zai je ya rika ba yan shaye-shaye da masu saban Allah dukiyarsa ina amfanin wannan dukiya babu alkhairi a cikinta sau daga duk ni'imar da Allah ya mabawa to ba a so daga cikin godiyar Allah madaukakin sarki kai ya haifar da wani saban Allah ko kwara daya da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mishi wannan kuma in ba a manta ba yana cin rukunai ko shariddan abin nan shariddan shariddan godiya guda biyar da muka ambata a majalisin da yake kafin wannan shine ma shine ma sharadi na biyar kada mutum ya amfani da ni'imar da wanda ya masa ni'imar wanda yake gode mawa wajen abin da wancan bai so mutum ya baka riga sai ya ce kakkai kaza da ita to cikin abin da zaka goge masa kakkai wannan abin da ya ce bai so i to balle Allah ta'ala wanda shine al-mun'i al-mun'imu haqiqi ala ibadi ne ni'ima na haƙiƙa ga bayinsa sannan na biyar al-ishfaqu ala zawaliha kullum mutum ya rika jin tsoron wannan ni'imar za ta ya rika jin tsoron kan wannan ni'imar ta gudu fa innaha tazulu bil ma'asi domin wannan ni'imar tana tafiya da sabo mun kawo baiti jiya na al-Imam Abdullah ibn Mubarak yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzibu ni'am idan ka kasance a cikin wata ni'ima to ka tsara wannan ni'imar ta hanyar biyayya ga Allah madaukakin sarki da ita fa innal ma'asi tuzilu ni'am domin wallahi saban Allah yana tafiyar da ni'imomi babban malami al-allamatu subuki ibn subuki tajuddin abdul wahab ibn ali ibn abdul kafi as-subuki rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa mai ban sha'awa ya sa masa suna mu'idun ni'am wa mubidun niqab mu'idun ni'am wa mubidun niqab littafi ne mai matuƙar muhimmanci a babinsa da ya tattauna akan ma hiya asbabu zawalin ni'mati wa ma hiya asbabu baqa'iha me yasa ni'imomi suke guduwa me yasa kuma ni'imomi suke wanzuwa tabbas ni'imomin Allah madaukakin sarki suna da goma ta hanyar idan an bi Allah madaukakin sarki wa daraba Allah masalan qaryatan kanat آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال الله من أوكي سركي يفدي الله يابغى مثال وتع القرية وأن القرية كودي ضرب الله مثلا قرية كودي الله من أوكي سركي قسن شينا بياني أكن وتقرية وتع القرية ونقريد وأن أنسنشي malamai da yawa cikin malaman tafsiri suka ce makka garin makka ko kuma ka ɗauka allah maɗaukakin sarki misali ne yake bugawa ga baki ɗaya yana ce mana duk wani gari da na masa ni'ima ni'ima ta tsaro da zaman lafiya da ni'ima ta abinci da ƙoshi amma fa kafarat bi an'umillah sai wannan garin mutanen cikinsa suka kafirce ma Allah madaukakin sarki to me sakamakon fa azaqa Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun shi Allah madaukakin sarki ya kwankwada musu ya dandana musu libas al-khawfi wal ju'i libas al-khawfi wal libas al-ju'i wal khawfi aka sa musu tufafi na yunwa suka dawo suka zama mayunwata shi noman ya zama ba'i da amfani ka kalli irin noman da ake a ƙasan ka kalli irin noman da ake yau a duniya hanyoyin noman ma ga su nan sababbi kullum kirkiro su ake yi kaga ana yin shinkafa ana nannaɗe ta kaman kafet wai iri ne irin shinkafa ake nannaɗe shi yadda kasan ana nannaɗa kafet a sa a mota a tafi da shi zuwa wani gari kilomitas masu nisa sannan a je a shimfiɗa shi a wata ƙasar kuma ta ci gaba da aiki wannan shinkafa ta ci gaba da yi amma da a gama kuma ka kalli irin mutane da suke tafiya suna yunwa Allah ya sanya musu wal khawfi da tsoro ya zama ba su da tsaro shi tsoro kullum cikin tashin hankali ai ta ɗiban sojoji ai ta ɗiban 'yan sanda ai ta ɗiban immigration officers immigration ai ta ɗiban customs ai ta ɗiban civil defense ga 'yan banga nan ga 'yan vigilante ga 'yan sa kai ga 'yan gtf ga sunan ba su da iyaka amma libasul khawuf tsoro tsoro ba wani wanda yake cikin kwanciyar hankali Allah ya haka ne bima kanu yasna'u wannan ba'u din ba'u sababi yake ce ai bi sababi ma kanu yasna'un sakamakon sababin abin da suka kasance suna aikatawa na saba ma Allah madaukakin sarki so da ka idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am din ni'imar da Allah ya baka ba kai amfani da ita ba ka saba ma Allah da ita to abin da Allah yake shi kenan sai ya ce ba ka san ni'imar sai ya dauke ta sai ya je ya ba wani Allah shi kyauta الإمام السبكي رحمة الله عليه أونت اللتاف الناس دمك أنبتا معيد النعم ومبيد النقم ينا فداينا شواء إلم قشين أنها لم تزل عنك إلا لإخلالك بالقيام بما يجب عليك من حقوقها قشين نعمة دا الله مدوك كنسكي مك لم تزل عنك بتبشي دا جبرنك بتاكاليك إلا لإخلالك بالقيام بما يجب عليك من حقوقها sai da kai sakaci ka ki tashi ka aikata abin da ya wajaba ka yi na haƙoƙin ni'ima li kulli ni'matin huququn kowace ni'ima tana da haƙoƙa kowace ni'ima ada'ul huquq ada'u ash-shukr kenan in ka tsara waɗannan haƙoƙan to shine kayi godiyar Allah madaukakin sarki to al-imam subki ibnu ali ibnu kenan wato abdul wahab wa huwa shukr yace shine ka gode فإن كل نعمة لا تشكر جديرة بالزوال يشي دل نعمة دباء غودي متى باء غودي أكنتا جديرة بالزوال تاتن شنت تتفيتا نعمة دا الله يمكا كيين أمفاني دا إتا كي غودي ما الله مدوكا تنسركي تو جديرة بالزوال تاتن شنت تتفي domin ba nan gidan ya kamata ta zauna ba ya ce wa min kalamihim daga cikin maganganun malamai magabata suna cewa an ni'matu idza shukirat qarrat wa idza kufirat farrat wannan ka'ida ce an ni'matu idza shukirat qarrat ni'ima idan aka gode ma Allah madaukakin sarki sakamakonta qarrat sai ta tabbata wa idza kufirat farrat idan kuma aka ki gode ma Allah to farrat sai ta gudu so daga ita ce ka'ida an-ni'matu idza shukirat qarrat wa idza kufirat farrat sanne ce wa qila an ce la zawala lin ni'mati idza shukirat wa la baqa laha idza kufirat ni'ima ba za ta ba za ta gushe ba ma damar ana gode ma Allah game da ita sannan wala baqa alaha idan kufirat ba za ta dawwama ba ta tsaya game ita matukar aka butulce ma Allah madaukakin sarki wakila kuma ya ce an ce an ni'matu wahshiyatun fashkiluha bi shukr ya ce kullun ni'ima to wahshiyatun ita ba ta sabawa da mutane ni'ima ba ta sabawa da mutane shine wahshi in aka ce wahshi ai shi yasa ake ce ma dabbobin jeji wahshun eh ko ake ce musu alhaywanatul wahshiyya su kuma na gida sai a ce musu alhaywanatul alifa al'alifa li'annaha ta'alaf ta'alaf wa tu'laf ana sabawa da su su kuma suna sabawa da mutane su kuma waɗancan sai aka ce musu wahshun li'annaha la ta'alaf wa la tu'laf dabbobin jeji ba su sabawa da mutane sannan kuma ba a sabawa da su ba a sabawa da su so daga abin da za ku yi shine ku saba da su ta hanyar ne ta hanyar godiya in kana son ni'ima ta saba da kai kai ma ka saba da ita ko ka gode ma Allah a game da ita kai aikin alkhairi ka guje ma saban Allah da wannan ni'ima sannan nau'i na shida الإنفاق مما أوتي من النعم في سبيل الله ومواساة أهل الحاجة ya zama ka bada cikin abin da Allah ya baka na ni'imar da kuma taimakon waɗanda suke da bukata wa imaratul masajid da kuma raya masallatan Allah wa ghairu dalika min abwabil khairi da kuma makamantan haka daga cikin cikin ayyukan alkhairi kamar yadda Allah ya ce wa tari fi ma ataka Allahu ad akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya cikin wasiya ko nasiha da mutanen qarun suka masa kafin ya lalace ga baki ɗaya suka ce wa bitaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ay wa bitaghi ad-dar al-akhirah fi ma ataka Allah ka nema gidan lahira cikin abin da Allah ya baka duk wani wanda Allah ya bashi dukiya to wallahi Allah madaukakin sarki ya sa mishi aljanna shi a hannu in kana son ka zama cikin waɗanda za su shiga aljanna da wuri to Allah ya baka dukiya to ka shiga sannan na biyar kai na ƙarshe na bakwai kenan adamul fakhri biha sannan ka kai alfahari da ni'imar Allah domin cikin nasihar da suka yi masa suka ce me suka ce iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farih kakkai alfahari cikin ni'imar da Allah ya maka kakkama wani alfahari in ni'ima ce ta ilimi kakka ce mu ne ce nahnu a'lamun nas in mahaddaci ne kai ka ce na hannu a hafazun nasi ko ka ce na hannu a ƙa'un nasi kai ka zama mai tawadu ya kamata mai ilimi kullum idan ya ƙara ilimi to ya ƙara tawadu malamai suna cewa al'ilmu ala salatati ashbari ilimi ɗani uku ne suka ce man dakhala fi shibril awwali takabbara mutumin da ya fara hawa ɗani na farko sai zama mai girman kai ya ɗan fara karatu ya fara iya fassara da kanshi shi kenan sai kawai ya fara girman kai in ba ce mishi shek bai ta faɗa in ya ga sunan shi a rubuta ba a sa mishi shek ko malam bai ya gyara da kanshi na wannan na abin kunyar da ya wuce wannan dan uwa sannan wa man dakhala fi shibri thani tawada'a wanda ya shiga mataki na biyu sai ya zama mai tawazu sannan wa man dakhala fi shibri thalith alima annahu la ya'lamu ayya shay in kawo mataki na ku sai ka gane ashe baka san komai ba yanzu ne ma ka fara karatu suna cewa mahma ta ta'allam yabdu jahlu duk lokacin da ka ƙara ilimi sai jahilcin kai ƙara bayyana a gare ka ka gane ashe ma yanzu ka fara karatu mutum ne za shi za shi za shi daga zaria zai je lagos sai je gwargwaje ya kawo gwargwaje gwargwaje fa misali daga unguwarmu nan ta janjiku sai mutum a ce ya kai gwargwaje me yayi zai je Legas ko mota bai shiga ba sannan Allah ya ce wala tafrahu bima atakum kafu yi alfahari da abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku suka ce fal fakhru yunafi shukr al fakh yunafi shukr ka'ida ce alfahari da ni'imar da Allah ya maka alfahari na cin karo da godiya Allah la yu'tabaru al-fakhiru shakiran mutumin da ya zama mai alfahari ba mai godiya Allah ba in ka zama kana alfahari da ni'imar da Allah ya maka to wallahi baka gode ma Allah ba kamata ya kai tawazu ka ƙara roƙon Allah madaukakin sarki sannan ka ɗauko waccan ka'idar da aka bamu cewa ka zama mai mushfiqun ala zawaliha an takuna mushfiqan ala zawaliha ka zama kullum kana jin tsoron wannan ni'imar da Allah ya mana kada fa Allah ya ɗauke ta kuma kowace ni'ima Allah zai ya dauke ta har ilimi da kake ganin shi Allah madauki saki na iya shafa kwakwalwarka ga baki daya ka da ka zama tabula raza ka zama allahul amlah amlah kawai ka waye gari ka ji ba komai a cikin kwakwalwarka wa ma zalika ala Allah bi aziz wallahi ba abun ba abu bane mai wahala a wajen Allah kawai kai malami ne ka haddace komai wata rana kawai sai ka waye gari ka ji ba komai a cikin kwakwalwarka kuma a cikin magabata an samu waɗanda Allah ya musu wannan jarabawa Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon cin gajiyar ni'imomin da ka mana zahiran wa batinan Allah madaukakin sarki ka kawo mana da musibu waɗannan ni'imomi kuma da Allah kai mana Allah ka ba mu ikon gode maka a game da su Allah ka sa mu mu zama cikin masu butulci mu ni'imar ka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh